Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwas Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazurot Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutalib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم والصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا في هذا المحضر وانفعتي بنظرة تأتي لنا بظهر الحمد لله ورحمة الله تعالى وبركاته مصويا الله مصويا النبي صلى الله عليه وسلم مصويا الشيخ التجاني مصويا صاحب الفائدة التجانية مولانا الشيخ الإسلام وسعادة الأنام الشيخ إبراهيم الكولخي رضي الله تعالى عنه إلى مكمرنا ina makaina murna da Allah ya sake hada mu a nan a wannan wuri mai albarka wanda yake mun saba haduwa a nan domin wato ci gaba da karanta karanta diwani maulan mashih ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da fassara shi saboda a amfana dukkan muridai su amfana su san wato irin yabon da maulan mushrik Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a san wato sananin san da maulan mushrik Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wato yake ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yake wato jamu yake shiryar da mu akan wannan wato soyayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ina taya kai na murna da Allah ya dawo da ni lafiya kuma muka same ku lafiya kuma za mu ci gaba da wannan aiki kuma na ma wato na kaulaha na kaulaha ina masa wato na ba shi hakuri dai na ba ku duk hakuri wato irin da dai wanda na yi kusan na yi wata hudu kafin na dawo to muka dawo kuma sai tafiya kuma ta tashi dawowa kuma muka wato tafi muka koma kaula tare da mai martaba sarkin kano wato zuwa ga ziyara maulan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu alhamdulillah babban ziyara wanda yake na tarihi ne wanda yake kusan wato an fada wa manyan sun fada yayin mu sun fada suka ce tun da aka tun da saira ta bayyana wato har yanzu kusan shekara tamanin ko fiye da haka su taɓa ganin ziyara mai girma wanda yake da martaba irin wannan ziyara wanda yake mai martaba sarkin kano ya kai ziyarar maulan mushe ibrahim na wajen ta'ala anhu kuma an samu nasarar ziyarar sosai da sosai da sosai kuma alhamdulillah wannan duka yana daga cikin fadin shehu ibrahim cewa wa maratan ukhra tarawna ajaban min faidi zal hasmi imamul nujaba to wannan duka yana daga cikin wato wato wa maratan ukhra ne abu da na faɗa wa mutane kenan saboda ake yaro matashi wanda yake shekaru kananan shekaru ne amma ya yi kasan jirgin sama gaba ɗaya ba ma ya ba da kujeru goma ba ko ashirin ko abunan ba amma ya ɗauki jirgi tukutu tun daga kano ya haye shi ya dubi sarki da sauran manya-manyan malamai na faira kuma ya tashi ya kai su kuma ya zauna ya jira su kwana biyu har aka gama ziyarar nan ya tashi tashi ya zuto ya dawo da su gida wannan ba a taɓa yi ba kuma sai yanzu aka taɓa yi kuma dama wato shehu ibrahim yana fada cewa albarkar rayuwa yana ga lokacin da mutum yake zamanin shi na wato na kurciya misali daga shekara arba'in abin da ya kasa ko dai baka dai kai shekara hamsin ba dai kana cikin wato sun wato na abin da wani kurciya kenan saboda haka a lokacin ne albarkan rayuwar take a lokacin yau yake duk abin da mutum yake so a wannan lokacin in ya nema zai samu in ya nemi ilimi zai samu ilimi in ya nemi wilaya zai samu wilaya in ya nemi dukiya zai samu dukiya duk abin da ya nema a wannan lokacin zai samu saboda haka yahu ya ce idan wannan lokacin ya wuce mu mutum bai nema abin da ya kamata ya nema to komai ya wuce masa saboda haka shi wanda ya kasan jirgin nan yaro ne matashi ne irin mu ne to ya yi sauki ya bebi mutane ba wanda ya biya ko da ajihunsa ya dauka kawai ya ce da mutane a zo a je a jirgin maulan mutum ya rayu da ya ba wannan ya nuna soyayyarsa ga maulan musa ibrahim jalla ta'ala kuma yana sauki yana wato jarraban mutane zuwa ga maulan musa ibrahim jalla ta'ala kuma duk wanda ya ziyarci maulan musa ibrahim jalla ta'ala zai ga karuwa a kansa zai ga karuwa a al'amarinsa zai ga karuwa a faidansa zai ga karuwa a iliminsa zai ga karuwa a komai nasa insha Allah saboda haka kullum mu abin da muke so mu dinga sai kawo muna ziyartar mallam mu sai Ibrahim da Allah ta hannu saboda haka shi ya faɗa bi habri wa yaqul abda na kullu khayra to ba mu tabbaci wani ya faɗi wannan ka amma sai ya faɗi haka saboda haka ba mu da wani wanda yake wato muna ganin shi ban aya ga sai Ibrahim saboda haka mu sai ne a gaban mu yau ne a idan mu yau ne a zuciyar mu yau ne a komai namu da tsohon muke numfashi da tsohon muke motsi da tsohon muke yin komai da saboda haka duk wanda ya so mu ya so mu da shehu wanda ya ci mu kuma ya ci mu da shehu mu shehu ya ishe mu alhamdulillah alhamdulillah mun je ziyara tare da malam shehu wannan rana ita yau muka tafi sai za ba a zauna wannan mazauni ba muka je muka kwana biyu kuma alhamdulillah muka dawo an samu nasarori da yawa da kuma mai martaba da sauran jama'a duka ji daɗi su farin ciki matuka mutane madina su farin ciki matuka wato sun samu babban bako babban masoyi wanda yake wato ya zo ya jaddada wato ahadinsa wanda yake tsakanin mahaifinsa da maulan musa ibrahim da jalawa ta'ala alhu saboda haka wato an ji daɗi duka masu tafiya sun ji daɗi wanda aka je aka same su kuma sun ji daɗi kuma alhamdulillah duka kuma cikin Allah ne saboda haka muna ma Allah godiya muna muna taya kowa murna kuma insha Allah muna fatan Allah ubangiji ya kai mu badi lafiya wanda yake abun zai kara fadada biiznillahi ta'ala Allah kuma ya saka wa da wanda suka dauki nauyin wannan hidima da alkhairi albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara musu daukaka Allah ya kara musu budi Allah ya kara musu karfi albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sai da dan da sai Ibrahim mun dawo kuma insha Allah za mu ci gaba da wannan karatu kamar yadda aka asasa shi kuma insha Allah ba za mu bari ba saboda ba ma yi dan wani ba ma yi dan komai muna yi dan Allah ne to saboda haka tunda muna yi dan Allah ne wani Allah ba zai samu bari ba ko wani Allah ba zai samu ja baya ba ba ma ganin wani ba ma ganin komai Allah muke gani Allah mu Allah ya sa muke yi abin da muke yi ba ma neman yardan kowa yardan Allah muke nema akan wannan al'amari to saboda haka duk wani wato ihu mai ihu da zai sa mu bar karanta diwani maulan mu sai Ibrahim da Allah ta ramu ba kamar yadda wato muka wato faɗa da sai Ibrahim bai son a fassara diwaninsa ba zai ci a rubuta ba ko ba zai wallafa shi ba ya ajiye to saboda haka yau yana son a karanta shi a fassara shi a amfana a samu karuwa sai sa ya wallafa shi ya bar mana shi kuma aka rubuta shi aka ajiye dole ne mu karanta in aka karanta kuma za a fasa kuma a san ma'anonin abin da suka yake nufi abin da ya sa shi ya ajiye mana kenan Allah ya amfane mu gaba daya Allah ya ba mu albarkatun Allah ya kara mana tsaye ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ne sauraro Allah ta ta dawowa da mu a wannan mazauni mai albarka zawiyar maulan mushin Salahuddin radiyallahu ta'ala anhu domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin malam Shehu Mansur yau sha uku ga watan Yuli miladiya dubu biyu da takwas wanda ya daidai da goma ga watan Rajab hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara Allah ta ba da ikon sauraro lafiya amin. Akramukum Allah bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا في هذا المحضر والفاتح بنظرة تأتي لنا بالسهر آه dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai wurinsa yake bukatar komai da komai a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai a wurin kowa kowane ne a kowane lokaci tabaraka ta'ala zul jalal wal ikram a muna wa shehin mu Shek Salahuddin wanda sunansa idace da faɗin shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu salahu ahibba'i yaluhu lil muslimin kuma yana daga cikin baitin da zamu karanta nake yi ko to shine ma nan zamu tashi kaji wata karamu to sai mu tashi mu
عليه صلاة الله ثم سلامه سلاه أحبائي يلوه لي مبصرين دربت بذكر المصطفى عنديه ولي ساتي ملجئي ومركزي عليهم حسبي إلهي والأمين فمن يقوم يا الله يا ربي فانصرني على كل مريض الله صلاة وتسليم على خير مرسلين
sunan Allah mai rahama mai jin kai ko kuma la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim da wani harshen inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da wani harshen bi kana ma kana bi yakunu ma yakunu
الله أحبائي Ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wa radiyallahu anna khairan yace ka ga gyaruwar masoyana يدوب لمبصر yana bayyana amma ba kowa ke iya gani ba sai wace sai mai gani da idan zuciya shi kada zai iya gane masoyin mu na Allah ne wanda idan sa na zuciya da ya bude ba zai iya ganin haka ba inji shehu فوزا على فوزي sun samu rabo waɗannan mutane akan rabo سكاها حبيب الله ba dan komai ba sai saboda tsabar soyayya da suke wa ɗaha habibullahi sarkin Allah kuma masoyin Allah annabi Muhammad to wannan soyayyar da suke masa to da ita ne suka samu wannan wato salaha gyaruwar zuciya wata ainihin ɗariƙa ta kafa akan haka ne Eh, ɗariƙa ta kafa akan gyaran zuciya zuciya ta yi kyau kuma ta yi ƙarfi Mm.
سبت shi Ibrahim yace ina jin daɗi لذكر المصطفى da ambatan al-mustafa abin zabin Allah sallallahu alaihi wasallam wato salatin annabi sai Ibrahim ya ce in ina salatin annabi ina jin daɗi
يا همده kuma ina mai alfahari da annabi Muhammadu فدي عزة sai Ibrahim ya ce kai in baka sanni ba ina da wata irin buwaya للمصطفى wacce na same ta da albarkar al-mustafa abin zabin Allah دون ما غمزي ba da kokowa ba ba da rikici na zama shugaban waje ba Allah na bukurum sai aka bi ni ba zagi ba hayaniya ba rigima Allah ne ce eh kawai shi kenan dama tura sun ce in Allah ya ce eh kowa ma ya ce a'a
ولي Sai Ibrahim ya ce manzo Allah shine majibincin lamari na wato masoyi na صفي kuma annabi shine mai tsarkake ni ملجئي annabi shine mafakata وهو مركزي kai annabi shine kantina cefanen gidana a cikin sa nake
علي manzo Allah madaukaki ne صفي manzo Allah mai tsarki ne sallallahu alaihi wasallam دون عيب manzo Allah bai da aibi ko daya in ji shehu annabi bai da aibi ko daya ko kadan ولا لمزي kai annabi ko da ya buce ma baya yi ya tabo kai nuna ma wani annabi baya yin haka sallallahu alaihi wasallam والأمين shehu yace na rantse da sirrin da amintaccen Allah ke dauke da shi na tajalliyatin rabbaniya إلهي ubangiji na فحبي ya ishe ni ba na bukatar komai banda Allah Hmm.
ومن يقم بربي Ibrahim ce ina ba ku shawara duk wanda ya mai da lamarinsa ga Ubangiji na فمكن to zai zama abin kiyayewa شر ذي اللمز والهمز sharrin wanda zai gulmanka a gabanka da wanda in baka nan zai yi ji shehu in dai ka mai da lamarinka ga Allah to wanda zai yi ma tsaurin ido ya aibata ka a gabanka da kuma wanda in baka nan zai aibata ka shehu ce Allah zai kiyaye ka
يا ربي shehu ce ya Ubangiji فانصرني ka taimake ni على كل مارض a bisa duk wani mai taurin hanci duk wani ɗan ta'adda in ji shehu duk wani ɗan ta'adda Allah taimake ni kan shi ذو ميل ma'abocin karkata عن الحق ga barin gaskiya wanda shi bai san gaskiya kullum ai dai jayayya kuro والإذي kuma ya iya sallama wa buwaya ta فيندم to ya ci jiyatsa ana nan sai ya ci jiyatsa sai ya san lallai ko zai mutu na bi shehu ce صلاة salatin Allah wa taslimun da gaisuwar Ubangiji ala khairi mursalin su tabbata bisa fiyayyen manzanni wa alin da alayensa wa ashabin da sahabbansa zawil fadli ma'abuta falala wal hauzi da tattaro dukkan rabo sahabban annabi da alaye sun rabo kuma sun tattaro dukkan abin da yake hannun wani saboda haka ba wanda ya isa ya fi alhamdulillah yan uwa mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya tara ma karkashin ɗariƙar tijjaniya kuma mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya tara mu karkashin faila saboda mu shi Ibrahim wanda ba ɗaya ba ba biyu ba mun faɗi hadisai da isharori wanda halara muhammadiya ta yi da shi. ‘Yan uwa, insha Allahu, akwai waɗansu abubuwa da za mu warware su yanzu, da fallin lahi ta baraka wa ta'ala wa rahmatu wa auni, wanda yake ban san da su ba sun jiya da daddare, kuma wanda yake haƙƙi ne naku na mutane baki ɗaya. labudda ko na su ko ba su sai na yi magana a kai saboda yana daga cikin abin da yake amana ne a kai to shi ne dalili in sha Allah za a karanto su ɗaya bayan ɗaya kowanne zan warware shi in Allah ya yarda
Bismillahirrahmanirrahim. magana ne da maraya ya yi a kan shi malamin namu wato malam shehu masar radiyallahu ta'ala
a yan uwa magana ne dama akan shehunnai na ɗariƙa akan maganar hidima gare su to kowane mutum da irin fahimtarsa wani yakan ɗauka shehunnai suna bautar da muridai ne wani kuma yakan ɗauka misali kaman mu da yawa yan uwa ni ban taɓa sani ba ashe wai ana zaton muna hana mutane ma karatu ne ni ban zaci wanda zai hana wani karatu zai ɗauki ɗansa ya je ya kai makaranta ba ko ban zaci mutumin da zai iya hana karatu shi zai je ya koya ba kuma yan uwa duk waɗannan samari da muke diwanin nan da su ba wanda ba makaranta wannan haƙƙin ku ne in gaya muku sawa'un ku yadda aukar ku yadda wannan damuwan ku duk yan uwa wanda muke karatu da su babu wanda baya karatu daga na arabu zuwa na boko kuma alhamdulillah da taimakon Allah a yanzu haka cikin mu akwai mutum biyu ma suna misra cikin mu waɗannan biyu da muke wannan karatun akwai Adamu akwai Baffa wanda ma da yawa an san shi mun je maulidi shi kan ja mana baiti to yanzu haka yana misra in ba ma san karatu za mu bar shi saboda haka yan uwa shehunai da ake gani na ɗariƙa suna ana zuwa muri wurin su muridanta koyi ne da sahabban annabi muna so ne mu dinga jin wannan daɗin na sahabbai da suka zauna da annabi to abin ya kubce mana sai mu duba waye salihi a gari sai mu je sai mu lulluɓa sai mu tattara a gaban shi wanda muka ji Allah ya cika shi da tsoron Allah da gudun duniya sai mu je wurin sa dan shi Ibrahim ya sufanta mana shi ya gaya mana wa murabbiyan khabiran nasihan kamila irfani imaman salihan kuma ya gaya mana biyan da za a yi to shi ne dalilin da yasa yan uwa kowannen ku ya kokari ya rike shehin kar mutum ya ji wani bayanin da zai saba daga wannan abin da shehu radiyallahu ta'ala anhu ya gaya mana inda a ce muridanta gaban shehu ne haramun ne gashi ibrahim ne zai fara hanawa saboda haka maganar karatu abu ne muhimmi wajibi ne mutum ya yi maganar muridanta ga mai neman allah kuma dole ne tunda har annabi musa ya faɗi yana cewa la abrau hatta abluga majma'al bahrain au amdi hukban na rantsi ne rantsuwa yace ba zai gushe ba yana neman sai na hadir ko da zai karar da karni dubu sai ya hadu da shi akan ya nuna shiryar da shi zuwa ga Allah ga ilimi ga komai na annabtar da komai amma Allah tabaraka wa ta'ala ya masa ishara zuwa wannan shugaba to wannan shine dalilin da yasa yan uwa ake gani muke zuwa gaban shehunan mu in muna gaban su za a ga wani lokaci har motsi ma ba ma iya yi to wanda bai sani ba sai dauka shirme muke saboda dalili wa kullum an makami ya takallam kowane mutum akan makamin sa yake magana wanda bai san abu ba to zai jahilce shi mu muridai ne na tarbiyya ko da akwai muridin tarbiyya akwai muridin tabarruki ya kamata yan uwa a kiyaye wannan a san wannan da kyau muridin tabarruki shine wanda ba ruwansa ko ina ga dama zai je in ga dama ma zai daina fita daga gida ba abin da ya dame shi da kowane shehi amma muridin tarbiyya shi wata jani ce in kana da shehi gari ɗaya kai kwana uku baka je wurinsa ba munafiki ne sannan idan ba gari ɗaya kuke ba misali yana wani state yana Kano kai kana nan Kaduna kakka kuskura kai wata guda baka je ka gan shi ba in kai wata guda munafiki ne sannan idan yana wani country daban karka kuskura a shekara guda baka je ka gan shi ba in ka shekara guda baka ziyarce shi ba kai ma munafiki ne to waɗannan abubuwa ne wanda yake a tsare kuma al'amari ne gaskiya wanda yake da zurfi wanda sai mutum ya yi matuƙar baka taɓa bin wani shehi ka faɗi gabansa ba ka masa shara ka masa wanki ka masa hidima ka fawwala lamarin ka gare shi zaka ga wanda yake shirme ne dan ba ka san amfanin abun ba mu muna da wani al'ada ɗaya ko aure za mu yi mukan gaya wa shehunan mu ce akwai aure da muke nema a zai ci a ina ne mu ce wuri kaza ne ya sunanta sunanta kaza to a je a dawo gobe sai mu dawo mu ji me za a ce in an ce mu ci gaba mu ci gaba in an ce mu bari za mu bari haka kuma idan matan mu sun haihu muka zo mu ga musu mu ce an samu karuwa me aka samu namiji ko mace sai mu ba da umarni mu ce to muna sauraron suna ya ce wani lokaci sukan ce mu je mu gaya wa iyayen mu sai mu ce ai mun gaya musu mu ce mu gaya muku sai ce to a je a duba cikin sunan sahabbai a zaɓi wani suna a sa ko kuma a duba cikin sunan waliyai a zaɓa a sa ko kuma in ya so kawai ya ba da sunan direct wannan muna yi ne wallahi ba dan zatin shehin ba saboda koyi da sabbin yadda suka zauna da annabi saboda mu dinga jin wannan daɗin na wannan zauƙin da suke ji a wannan zamani mu abin ya kubce mana to sai mu samu wani mutum ɗaya mai tsoron Allah sai mu taru sai sa da yawa sai ka ga ƴan uwa an cika mota an tafi Kano za a je wurin shi Allah harazu ya tafi Maiduguri za a je wurin shi Alfati ko sun tafi Bauchi za a je wurin Maulana Bisho da haka haka haka to wannan abu ɗan uwa kar mu ɗauka bako ne domin ni na ji da kunne na cewa wannan abu ya wuce cewa zamani cewa ana tafiya har gona cewa aje a yi masa hidima a gona yanzu shi Ibrahim bai da khalifa me yasa ba a zuwa gonar khalifa saboda wannan ya wuce yanzu babban hidima ita ce neman ilimi wannan wannan wasa ne wannan wasa ne wawaitar da hankalin ammawa ne wannan ilimi yana nan a inda yake wallahi ba mu dauke shi ba ni jiya ma abin ya bani mamaki da aka ce muna hana karatu to mu muka hana karatu ai ne kuma abin mamaki waɗanda ake faɗin magana a gaban su wallahi da ta wannan da nake karanta in an ba su in za su mutu ba za su iya karanta ba amma su ke kabbara wa ana tuka ana faɗin magana kuma suna kabbara alhali kuma na san su ba sun san na san su in na ɗauki da ta wannan da nake karanta nake karanta Allah ba za su iya amma ana suka ana cewa jahilai kaza kaza wai ana kabbara ku to sai da shi yasa na ga cewa lalle ya kamata in gaya muku duk mutumin da ya kai zuwa wurin shehi kar ya kuskura suna gari kai a cikin zuwa yana ziyarar shi kuma wannan hidimar da muke yi ba wai sai shi in ka bai da shi ake ba sai shi in ka biloniya ne ka bashi ai ba shi ka ba ba bayani ne tiryan tiryan shehu radiyallahu ta'ala ne yayi a cikin ruhul adab yana cewa falaysa lil murid ghayru zalwali ma'ar rasul thumma maulahu al-ali ما دام غيرهم بقلب لا ينال معرفة المولى أقول بارتجال يتي وكن مع الشيخ دواما تربو وكن مهبا وانقا فتبلو بقدر ما تحبه تنال إمداده فالقوم هذا قالوا أمسك قريبا خالدا في قلب رضاه بادر إن أشار تسلي ورد شيخك ولو أبكاك لكنه للخير قد هداك إن شيخ رضي الله تعالى عنه to bari in ji muku wannan baitin ɗaya ɗaya in fasa muku ku ji yadda tarbiyya take a dariƙa da yadda al'amarin yake wannan magana ta farko da shehu shehu tijar radiyallahu ta'ala anhu abin da yasa shehu yace alayhi sabil muridi ghayr zal wali ma rasul sunna maulahu ali dan in kana bin shi karka dauka shi ne kake bi dan in ka dauka shi kake bi in ban na zaka amma idan ka ji shi a matsayin shi na mabiyin annabi idan ya banna ba za ka yi kuma abin da shehunan tarbiyya suka tabbatar suka ce ka sani cewa shehin ka ba ma'asumi ba babu wanda annabawa su ne ma'asumai ko da ka za a iya samun kuskure a wurin shi dan adam ne to shi ne yake faɗi yake cewa to ka sani wato duk shehin da ka san kana bi kar ka ɗauka wannan da bai shi su jani ne dan hatta a sunna akbar ma yana cewa shehi a dalilin tijaniya shehi eh ne kyau tijani duk waɗannan na'ibai ne saboda ka in kana so ka rika jin misali yanzu kana zaune a gida in ka san irin yanayin tafiyar nan da nake har ka iya wannan wuduwin ba za ka taɓa tunanin shehu tijani ya ya mutu ba da ka tana shi za ka tashi ka tafi wurin shehin ka je ka gaishe shi saboda kana jin wannan zaukin a jikin to amma in baka san wannan mutum ga kawai wahala ne ko wani katon banza zauna baya sana'a ana ƙara mai ƙarfi dan abin da na fahimta a bayanan ki kamar kizan wato shi wannan misali kamar yaran nan da muke har ma sai da ni tunani ma na dinga tuna yaran da muke suke gaban mu in kalli wannan in kalli wannan in ji wane ne zai iya bani abu a cikin dukkan su wane ne zai iya bani wani abu wallahi to amma ikon Allah da yake wasan kawai an dauka ni bukata ta kawai su so shehu radiyallahu ta'ala anhu rike dariƙar tijaniya kuma ni na sani duk yaron da ya taso zo kofar gidana wallahi na san dariƙa ya kawo shi duk wanda ka gani a wurina wallahi dariƙa ce ta kawo shi ko da ka dan me zan mai wani abu ba wannan bayan na san da malaman da suke koyar da littattafan iri iri ya je wurin su dan me ya bar ya zo wurina kuma zan ba shi wani abu daban to saboda haka shi yasa sai tijar billahi ne yace man ya arifuni ya arifuni wa hadi duk wanda isan ne isan ne ni kadai ne duk shehu da kake bi ka sani ni kake bi to sannan kutubun nabi radiyallahu ta'ala ya faɗi ya ce fa ma'rifatul maula bi ma'rifatul nabi wa ma'rifatul nabi bi irfan qudwat sanin Allah zai yiwa sai ta hanyar sanin annabi sanin annabi zai yiwa sai ta hanyar sanin shehi jagoran wannan shi dafa dalilin da yasa muke bin su ba wai muna ganin su a gaban mu ba wallahi ba ma ɗaukar wani abu daban kawai mu wannan koyi ne da sabai muke yi to shi ne shi radiyallahu anhu yake faɗi a sallar atwari ta fa hubbul murid lil muqaddami kaga sayayyar da almajiri cewa muqaddamin shi la li zati wallahi ba dan zatin sai ce ba bal li hubbi shaykh saboda sai shi wuce jani kama anna hubbu shaykh li hubbi maulana rasulillah kamar yanda ka san soyayyar shehu dan da nake muna yi ne dan soyayyar annabi muhammad wa hubbina li maulana rasulillah sai ta kai har annabi muhammad ma muna san shi ne li hubbi maulana jalla wa ala saboda san da nake wa Allah الضار النافع الخافض الراجع القابل الفاسد inji shehu yace alalan nan shine mai cutarwa mai amfanarwa mai kasanta mai daukakawa mai dirkewa mai yalwatawa wa ma dama al-abdu yuhibbu tuwa ma bi sai ibrahim yace matakar kaga bawa yana son wani abu ba wannan da kaji mun ambata ba fa li maradin fil qalbi to yana da wani ciwo ne a zuciyar shi wa yastalizu al-maridu ma laysa bi lazizin zaka ga mara lafiya yana jin dadin abin da ba mai dadi ba kama yunkiru al-famu sai yace imam al-bukhari ya ce qad tunkiru al-aynu dawqu shams min ramadin wa yunkiru al-famu da'am al-ma'i min saqab ido ido yana inkarin hasken rana saboda hakkiya baki yana inkarin tasirin ruwa saboda rashin lafiya in ji shi yau sai yace fa ba'dul marda sashen marasa lafiya yastalizu turab zaka ga yana jin dadin kasa wa yakulu yana cin shi wayin kiru damu a daidai da'am amma zaka ga yana inkarin tsaffin abinci mai dadi wal qalbu shewa yace kaga zuciya kal jismi kamar jiki ne malam yajid sihatal kamila matakar bai samu ainihin lafiya wato lafiya ingantacciya ba yastalizu gaira lazizin zaka ga yana jin dadin abin da ba mai dadi ba wa in sahha amma idan bawa isa mu lafiya ya alamu zai gane Allah laziza babu wani abu mai daɗi illa ma'arifatin lahi sai sanin Allah wa zikrihi da ambatan Allah fi sa'ir halati a cikin dukkan hali shi wai ce razaqana Allahu sihhatal qalbi kamila Allah ta arzuta mu da ainihin lafiyar zuciya cikakka yace wa kun muhibban ka zama masoyi ga shi shehin nan naka wanda karbi dariƙa ko tarbiya a wurinsa ma'anan muhibban ai amiyul qalbi ka zama mai makauniyar zuciya an ruɗe ta gairi kar ka kalli wani shi shi kaɗai ka sani ko ba ta hanyar reni ba ba za ka zagi kowa ba za ka rena kowa amma duk abin da yake nema wurin wannan kake ne samiyul uzun mai kurman wato ka kurmtar da kullun ka baka sauraron kowa an sama'il uzzali daga sauraron masu zargi shi a cikin lamarin shehin wa fil hadisi ya zo cikin hadisi annabi ya ce hubbuka li shay'in yu'mi wa yusunni kanka ga abu yana makantar da kai kurmtar da kai in kana son abu zaka ka kunce ka makance akan shi Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi akan wannan ne shi Ibrahim yake mana ishara a biyan yake cewa da in kaddani an qabri Ahmad sarbaku fama kaddani an shauki hiddara farsaku وما صدني عن ذكره أذل آذل فقد زادني تذكار طه الموجه لساني وقلب الدار ذكر محمد ومن حاله حالي مدى الدار يشمه شو يشي والله دا قنقر من داري zai tare ni daga ziyarar kabarin annabi Ahmadu a Madina to ai ka sani ai milamilai na nisan tsakanin Senegal da Madina bai isa ya tare ni ya hana ni shauƙin annabi ba yace kaga zargin ne zargi ba zai taɓa tare ni ba ya hana ni ambatan annabi Muhammad yace kai bari ma ka ji in naji mutum yana sukar annabi sai in ji ya ƙara mun san annabin ma yace harshe na da zuciyata matakar zamani cikin salati ga annabi take shi wai to ina ba ku shara duk wanda halin sa ya zama irin hali na matakar zamani zai samu daukaka duk wanda ainihin ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam shagaltar da shi gabarin komai to shikenan Allah da zai samu abin da yake nema duniya da lahira irin waɗannan bayanan da muke yan uwa ba su bane suke ishara zuwa muna hana karatu daga baya sai na fahimci irin wannan bayanan da nake su suke sa yan uwa da ya suke zaton muna hana karatu to ka saurara ka ga wanda shehu tijani ce a jawahirul ma'ani in har ka lura da wannan to shehu tijani ma za ka ce shine farkon wanda ya fara hana karatu ke in dai haka ne ka saurare mu da kyau yace ilam ya aki ka sani ya kai dan uwa waffaqana Allah wa iyyaka Allah wa abin da yace wato wannan wasiƙa ce Ibn al-Arabi al-Hatimi ya aika Fakhruddin Razi mai tafsirin nan babban malamin nan na duniya yace wa qadra aitu rasulatan arsalaha ash-shaykh muhyiddin bin al-arabi radiyallahu anhu ila ash-shaykh fakhruddin ar-razi sahib at-tafsir yubayyin lahu fiha naqs darajatihi fil ilm hada yana masa bayani a cikin wasiƙar cewa ya samu tawayar ilimi yace masa na duba tafsirin ka na ga malaman duniya sun ma shaida amma ina duba na gane malamin ka ya mutu abin da ya ga masa kenan yace wa shaykh fakhruddin ar-razi mazkurun fil ulama'i yace kaga fakhruddin ar-razin nan abin ambato ne a cikin malamai allazina billahi sayyidi ali al-harazi a cikin jawahirul ma'ani shafi na sha biyu ya ci gaba da cewa wa shaykhu fakhruddin ar-razi mazkurun fil ulama'i shi wannan liman fakhruddin ar-razi fa abin ambato ne a cikin malamai allazina intahat ilayhim ar-riyasatu wanda girma ya kare a kansu na ilimi fil ittila ala al-ulumi wanda suka tsinkaye a bisa dukkan ilimai min jumlata ya baki dayan abin da ya ce masa yace ilam ya aki ka sani ya kai dan uwana waffaqana Allah wa iyyaka Allah imin gam daga tar da kai annar rajula cewa mutum la yakmulu fi maqamil ilmi baya samun cika a cikin darajar ilimi hatta ya kuna ilmuhu an Allah azza wa jalla bila wasitati har sai ya zama yana karɓar ilimi daga Allah babu wasita min naqalin daga cewa a littafi au shekin ko daga wani malami fa inna man kana ilmuhu mustafadan min naqalin dukko wanda ilimin sa ya zama yana cirowa ne daga wani littafi au shekin ko yana ji daga wurin wani malami fa ma bariha an al akhadh min al muhdathat to ba zai kubuta ba daga karban ilimi daga fararrun abubuwa sababbi wanda annabi bai ba wa zalika ma'lulu wannan ko yana da illa inda ahlullahi azza wa jalla a wurin mutanen Allah wa man qada umruhu wanda ya karar da rayuwarsa fi ma'rifatil muhdathat a cikin sanin fararrun ilimai wa tafsilaha da ainihin wato rarraba rarraban da fa innahu hazzuhu min rabbi azza wa to wannan ne rabansa a wurin Allah wannan jawahirul ma'ani abin da yasa ina so a fahimci in ana irin wannan maganan abin da ake nufi daban kai kuma abin da kake zato da babu yanda za a yi salihi mutumin kirki ce ya hana ilimi wannan ba zai taɓa yiwa ba to da wannan magana shehu tijani a cikin jawahirul ma'ani dan ka gane cewa ba hani bane in suna magana lokacin sukan sa'o abin da kai baka san inda ake yi wato manufarsu ba yace to li anna al-ulum wato muta'alliqatu bil mudaffati domin duk ilimin da suka ratayu da fararru ya fanar rajulu fiya bawa zai karar da rayuwarsa wala yabruku ila haqiqati ba zai taba kaiwa karshen ta ilimi wannan da ake ta magana din nan yace in mutum zai karar da rayuwarsa ne har abada ba zai kai karshe ba abinda shehu tijani ce har abada in dai wannan ilimin ne kai sai kullun samu zaka tafi har ka mutu yace walau annaka ya aki da dai cewa kai dan uwana salatta kai suluki ala yadi shaykhin a hannun wani shehi min ahli Allah azza wa jalla daga wurin daga mutanen Allah la ausalaka da ya kai ka ila hadrati shuhudul haqqi ta'ala yanzu a halar shuhudin zatin Allah فتأخذ منه العلم بال- بالأمور من طريق الإلهام الصحيح da ka rika karban ilimi da umarni daga Allah ta hanyar ilhama ingantacciya min gaira ta'adin wa wala nasani ba tare da wahala ba wala zalim ba tare da ka kiba shi ba kana tarsuwa kana duban ta tabai kama akhadahu al-khadr alayhi salam kamar yadda kaga annabi khadr sayyidina khadr wali ne ya karba fala ilma yace kai babu wani ilimi illa ma kana an kashfi wa shuhudin sai ilimin da yazo daga kashafi da kuma shuhudin zatin Allah la an nazari ba ilimi bane dan ka duba littafi wa fikirin ko kai tunani yace ba wannan bane ilimi wa kana shekul kamil abu yazid al-baqani shehin nan cikakke abu yazid al-baqani Allah ya kara mai yadda ya kure yana cewa bi ulama asrihi ga malaman zamanin sa yana ce musu akhastum ilmikum an ulama'ir rusuli mayyitan an mayyitin kuna karban ilimin ku daga malaman rubutu matacce daga matacce wa akhadna ilmina mu kuma muna karban ilimin mu an alhayy allazi la yamutu daga ubangijin nan rayayye da baya mutuwa shehu tijani yace to barka da abinda hatimi yace wa yambagi laka ya aki ya kamata gare ka ya kai dan uwana Allah ta duluba kada ka kuskura ka nema min al-ulumi daga ilmai illa ma ta kamar bihi zata ta sai ilimin da zai cika zata ta ka samu kamala wannan fa magana shi ne to yanzu wannan ka ci shi ne na hana ilimi na hana fi wadin wa anta fi wadin muna nan kana tan baka san abin da muke nufi ba to abin da yace yace a wa yantaqil ma aka haifi in takalta ka nemi ilimin da duk inda ka je zai bi ka ilimin da duk inda ka je zai bi ka yace walaysa zalika babu wannan ilimin illa ilmu billahi ta'ala shi sanin Allah kawai min haifil wahdi ta bangaren kyauta Allah ya baka shi kyauta na musharati da mushahada fa inna ilmuka bi kulli misali kana da ilimin likitanci masalan ga misali inna ma ta tabi ilayhi alimul asqani wal amradi ka sani fa ana da bukatar wannan ilimi ne a cikin ainihin garin da ake da rashin lafiya da cuce-cuce ba za ka taɓa amfana ba sai ka je wurin marasa lafiya fa idan ta kalta ila alamin amma idan ka je wata duniya ma zai sakimin ba mara lafiya a wurin wala maridin ba jikkatacce faman ya ta dawa da zalikar ilimi wa za ka warka misali ka iya rabon gado ka san zakka ka iya abubuwa duk ka san abubuwa ka san adadin fitilun maka ka san adadin abubuwa na madina idan an ce alkiyama wa za ka jawa ilimin da zai ma amfani tajalliyatin rabbaniya me yake faruwa mutane wallahi mutane su yi hankali wannan maganganun da mutane suke gani ana ganin maganganun mu kamar wasa saboda wanda yake magana bai cancanta a ringa jin magana daga bakin sa ba shi yasa kullum kace gani ake wannan hayaniya kuma manya kuma na yi imani waɗanda ake faɗin maganan a gabansu wallahi tallahi zan iya karanta da su wallahi wanda suke wannan kabbara ana cewa jahili kaza kaza kaza suna iyo wallahi zan iya zaunar da su in karanta da su to sannan sai tijani Allah ya ƙara mar yadda ya ci gaba da magana ya ce a fa idan taqalta ila alamin ma fihi saqimun wala maridun faman yatadawa bi zalika al-ilm faqad alimta ya aki to hakika ka san ya kai dan uwana annahu cewa lamarin la yanbaghi lil aqil bai kamata ga mai hankali ba an ya akhudha min al ulum ya rika karban ilmai illa ma yantiqil ma'ahu ila al barzakh sai ilimin da zai iya bin shi har cikin kabarin shi duna ma yufariquhu in lam tiqalihi ila alim al ukhra ba ilimin da ya mutu shikenan ilimin ma ya tsaya ba walaysa al muntaqil ma'ahu yace babu wani ilimi da zai iya bin bawa illa ilmani faqat sai ilimi biyu kawai العلم بالله عز وجل والعلم بمواطن الآخرة ilimin sanin zatin Allah da kuma ilimin da abubuwan da zai faru a filin kiyama. Sai tijara da Allah ta'ala an wuce Ibn Arabi ya cigaba da jiya fakar dinin rabi ya ce abin da yasa ake so mutum ya san wannan ilimin guda biyu hatta la yunkiru tajalliyatul waqi'atu fiha dan kada mutum ya inkarin tajallin da zai afku a filin kiyama. wala yaqulu li haqqi kada bawa ya cewa Allah idza tajalla lahu in Allah ya bayyana mishi yace la uzu billahi minka duk wanda ya cewa Allah haka a ranar alkiyama dan wuta ne shi yasa ake so tun a duniya ka san wannan ilimin saboda da an ji dama ka san ko me zai faru shi ne radiyallahu anhu yace a fayan baki laka ya aki ya kamata gare ka ya kai dan uwana alkashfu an hazainil ilmaini ka nemi yayewar sanin ilman nan guda biyu fi hazihi dari a cikin wannan gida na duniya bisa jini samarat zalika domin ka tsinki ƴaƴan itaciyar wannan ilimi fi tilka dari a cikin gidan lahira wala tahmilu min ulumi hazihi dari kar ka rika karban ilimai irin wannan na duniya illa ma tamassul hadith ilayhi sai ilimin da zaka kace da bukatar shi sarki alola sallah abubuwa wanda ka san dole ne amma maganar wai dole ne sai ka san nahu in zaka tafsiri ko zaka bayani je ka nema amma matakar zikiri ka sa ga kamar yadda yanzu misali na ja baki na ɗauko wasali ƙasa na mai da shi sama ko kuma na ɗauko na sama na dawo da shi ƙasa me cuce ni ba fa abin da ya cuce ni ni dai bukata ta in karanta abu a gane ba wai ai kabbara ba to saboda haka shi ne yace lalle ya kamata kai dan uwa ka lura da wannan ilimi ka nema saboda zai amfane ka wa ab ilimin da zai zai zama wato kana da bukata zuwa gare shi fi dari da sai ruka ilallahi a cikin hanyar zuwanka tafiyar ka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala yace walaysa tariqul kashfi an hazainul ilmain babu hanyar samun wannan ilimi da muka ga maka guda biyu illa bil khalwati sai ta hanyar halwa warriyalati da ainihin gyaran zuciya karancin barci karancin magana karancin cin abinci karancin takuduwa da mutane wal mujahadati da kuma kokari yace wal jazzul ilahi wannan dai abin da ake ce muna yi karshen magana ce wal jazzul ilahi da kuma abin da zai sa ka fi cikin Allah ka manta da kanka balle wurin wani kai ma baka san kanka ba balle wani to wannan yanzu idan muka lura da wannan magana da aka zo aka zana ta a jawahiru dan Allah ne hankali zai ci shi su jani ya ce kar alimi ne a ya kamata ka san ne ake nufi to shi ne dalilin da yasa shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ya ce to gaba ɗaya a takaice anna sayyidina al-qudbi al-makatini cewa shugaban mu shehu tijani ta kallama fi haqiqati sobati yayi bayani a cikin haƙiƙanin abota da yasa ake abotakar shehullai saboda a ba su kuɗi ne kamar yadda ɗan uwa suke zato ko ko saboda su bautar da kai su sa ka wanki kamar yadda shi bawan Allah ya faɗi a sa ka wanki a sa ka wahalhalu don haka ne shi ne shehu Sufyan radiyallahu ta'ala anhu yake faɗi cewa fal yakunu al muridu ma'a shaykhihi almajiri ya kokari ya zauna tare da shehunsa kama huwa ma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda in ya ga annabi zai zauna da shi fitta azmi a cikin girmamawa والمحبة والسوية والاستمداد لكرب المدد والانقلاع إليه بالقلب لربوا دقوا أزوجي في شيء سكوى فلا يعادل به غيره كر يفسكر هذا شيء سدوان شيء كوي تكلو أقبال sannan shi yace waniqan yani shadidul mahabbati lil janabi muhafizan li uhudi kaza mai tsananin soyayya ga shehinka mai tsananin kiyaye alƙawarinsa musaddiqan li aqwali mai gargata maganganunsa mustagariqan li kidmati ka nitse cikin hidimar shehinka mun ga nufin shi alwari sannan ka rutse cikin haskansa mun ka tunan li asrari ka zan ne ɓoye asiransa mu'minan li da'awati ka zan kana bayyana da'awar shehinka duk inda ka je shi Ibrahim ya ce kaza shehu Tijjani ya ce kaza sai ta faɗi sai ne almajiri sannan ya ce muka masu kan biya za'idi ka riƙe ainihin wazifarsa abin da ya zo kawo na wuri to ka dawo makarantar karka ta magana da baki kuma ba ka yin aiki mutamassilan li awamiri ka zan ne bin umarninsa mujtaniban li zawajiri duk abin da yake a bari ka bari muta hakikan bi tilabati ka tabbatar da halifancin sa wani yabati ar rasulillahi sallallahu alaihi ka tabbatar shi magajin annabi wato biliyu to a lokacin ne zaka rabauta ai bil uruji fi madarij al wusul ila hadratillahi tabaraka wa ta'ala da samun hauhawa cikin hanyoyin nan na saduwa da Allah tabaraka wa ta'ala to shi ne shi yake cewa a bi kadri ma tuhibbu tanalu imdadu ai bi kadri ibtidad mahabbataka li shaykhika tanalu imdad anwar tawajjuhika ila rabbika gurgurdan yanda kake san shi ka gurgurdan yanda zaka rinka karban hasken tafiya ga Allah to amma ya Allah ma da yawa yan uwa wallahi ya kamata abin da yasa tarbiyya a Kaduna da muridanta da shehunta a Kaduna bakon abu ne yana da wahala ka sami gidan da za a ce maka a gidan nan da'ima akwai muridai ma abota zikiri kullum suna da ma a gidan mafi yawa gidan da za ka je gaba kowa sai ka sai zama bakon abu in aka ga wani wuri ana yi sai ya zama wani bako sabon abu in Kano ne ko Zaria waye zai damu ko da abu ne sananne an saba to amma a nan bariki ne ba a saba irin wannan ba shi yasa ma sai ka tambaye ma mutum shehin sama raban shi da shehin wani ma ya ma manta da shehin wallahi da yawa irin masu hayaniyan nan in ka tambaye shi bai ma san shehin ba sai shi shehu Ibrahim shi bai ma san ana bin wani ba su so da kashi sa in suka kama irin wannan sai ga sun rike kam suna tunani wasu rike hujja to shi ne dalilin da yasa shehu radiyallahu anhu ya faɗi wannan to shi ne ne ne madadi madadin da ake karban ana bin shi wannan shi ne jaza'ur ruhi allazi yati bil ulumi wal asrar wal anwar wal ma'ari wal lada'i wal mahaj wal mana'i wal iz wal jina wat taj wal arzaqi wal barakat wal azwaj wal khairat wal fudulat wal kushufat wal mushahadat shi ne in ka bi shehi za ka samu wannan ko su ne fitilan da suke haska ma hanyar halala shi inda kan wannan zai dinga nuna ma to saboda haka yan uwa bari ku ji yanda sahabbai suke a zaman su da annabi dan kar a dauka ko da yake ya kamata mu faɗi wannan baitin inda shi ke cewa an fi ɗari ban dan da yawa suna tunani wai an zo an ba shehi hadiya kamar shehin ne yake kwaɗayin abu wallahi shi wannan mu ba sa kwaɗayin abin duniya ko ba sa cewa mu yi musu hidima mu ne muka ga ya kamata yi musu da yawa shehunan mu in ka ba shi abu a hannunsa na hagu ya karba wallahi kamun ka ankara yana shiga daman shi ma ya bayar kai ne duniya take gaban ka ba mutanen nan da kake tare sun yi nisa tuni kana bacci abin da kake tunani sun bai wannan saboda ka babu wani shehi da yake so a yi masa hidima don wani abin duniya sannan shi ya faɗi kita ka ciyar da sabuwar dukiyarka khalidan da tsohuwar dukiyarka sai tsalaga ribawa a cikin neman yadda shehinka duk inda ka sami kuɗi kuɗin da ke banki da kuɗin da ke karkashin fulo tattaru zo kawo mai kar ka ɗauka wani abu ne soyayyarka da annabi ne ta sa ka bashi har ma wani bawan Allah yana cewa lau anna ruhi hi yadi wa hattu halin bashri bi qudukum lam ansihi mali siwa ruhi wa bazil ruhahu fi hukm man yahwahu laysa bi musrihi yake cewa inda ruhi na a hannu na yake to da wanda ya mun albishir da saduwa da ku da na ba shi ruhi ba wai ku ba kawai ya ce mun fitan ga fitan sai ce ga raina na ba ballanta na dukiya dan an ba da naira ɗari ko ɗari biyu kana jin haushi ka ɗauka wani abu ne ana ƙara mai ƙarfi ƙarfi ƙaton banza zauna baya sana'a dan uwa mu ya tara ba abinda baka ciki baka san shi baka kiyaye shi sannan sai balarabe je garin Allah ta'ala yana faɗi na ta ya laita shi'iri ana zan gan su ko da ido ko in ji zantan su ko bayan hijabu niya ko in hidimta wa mai hidima ga khadimuhum ko da kamar jiya takalmin shirin tafiya balle kamar share gun da suke zaman zikiri ko kama sirdin hawa ko mazajin tafiya da ne tukunci da raina ban ga ya isu ba balle fa dangi da mataye bare su tsiya kun wanda ya min bisharar saduwa da suwa balle urulai da dinaran cikin duniya me zai hana ni tsinauta da kansu kamar wauta da hauka da yin zikirin su ba gajiya ni mai yawan zunubai tamkar zuban su zai kana yawan ladubai duban kiyaye daya domin tajalu da zulmu da bin hawa da yawa sun zama dabi'a gare ni tun gaban shirya dan uwa shi wannan mu akan haka duk shi wannan musulmi aiki ko da yake a cikin wannan bayanin na je na cewa in da can ana zuwa ana yin hidima ga shi Ibrahim a gonar shi to yanzu khalifa shi Ibrahim bai da khalifa su ƴan uwa da ke saura suka ce yana da shi yace me yasa ba a zuwa can ainihi saboda haka wannan ya wuce babban hidima yau talabul ilmi aka tabbara me ya haɗa wannan da wannan wannan mazaunin shi daban wannan mazaunin shi daban neman ilimi wani abu ne wanda ke ɗariƙar mu akan ilimi ta kafa ma kuma mu riganta shi ma wani abu ne daban wannan shehin da zai lakkana maka kalmomi ya koya maka haruffa wannan kuma wanda zai raba ka da ainihin zuciya kamata yaran nan da muke tare da su ake damuwa iyayen su ne kamata su tusa ba kai iyayen su ne kamata su mun lalata musu yara ba kai dan kallo wanda muna yawan haɗuwa muna jin irin firarrakin ka ko inda ka zauna in ma ai baza in ma ai hayaniya ai ihu ana tafiya muna gani ba in ma sai yana hayaniya mun yana ganin ɗabi'un mun san amma mutum ba tsoron Allah kawai ya rufe ido ya faɗi maganar da ya ga dama to sannan yan uwa abu na ƙarshe ana cewa wai ni na ce karatun da na yi wurin malami na duk karatun da na yi na manta wani aljani ne daga madina yake zuwa ki koya min ilimi a kasa ɗin yau wallahi tallahi wai wani aljani ne daga madina yake zuwa ki koya min ilimi nake Allahu akbar bai san shehu ne ba فمالي غير المصطفى البدر معرض وفي جائزات الغير مالي مرغب هو الكل منه الكل بطن وظاهر فبارك لو ما لنا فيه مشرب bai san wannan ba فمن نوره الكوني منه تفجرت علوم جميع الرسل والكل يشرب جنة جا إن ذاك الشاب الجورن الجني دجا مدينة الجني دجا مدينة وند أبو العباس المرسي رضي الله تعالى عنه ميجن النبي إن نديك تبتاوه abul abbas al mursi wanda yake lauga ba annabi rasulullahi darfata ainin ma a adattu nafsi min al muslimin shi yake faɗi an san da aka ce karin kullu muna so mu rubuta tarihin shi shehin da muke so mu san yace da ko yanzu an ce a da da yanzu akwai bambanci yake kwarai aka ce waye shehin ka da yake abul hasan al shazali aka ce yanzu ba yace ina sha a tekuna goma ilimai daga tekuna goma nake sha aka ce da ina da ina yace mutum biyar mutane ne sannan tekuna biyar na rauhanai ne mala'iku yace ina sha a tekun mala'ika jibril tekun sai na mika'il tekun sai na israfil tekun sai na azra'il tekun arruh sannan ina sha a tekun sai na abubakar siddiq ina sha a tekun sai na umar al-faruq ina sha a tekun sai na usman ibn affan ina sha a tekun sai na al-karramallahu wajhahu sannan ina sha a tekun muhammadu rasulullahi sai Ibrahim ya ce Allah kai ne ji fa bahar siwahu ma la la fihi mashrab sai kun wani ma'aiki in muka taba baki sai mu zuke shi to irin wannan abubuwan yan uwa wallahi da na ni abun ma je ya dade na ba da wai muna hana karatu naga akwai yaro na ina jije shekarun da ba yawa ya kusa shekara biyu in ya fita tun sabi aka kai shi makaranta sai yamma yake dawo sannan ga kanne na ga yayyana wanda ni na ɗauki kuɗi na na je kai su makaranta na nan bypass da yawa wanda suke yi sun san akwai yan uwa da muke tare nan madinatul ahbab to me zai fa in matakar ai karatu shi wanda nake wannan abin da nake karanta ba karatu ne a lokacin da nake jin kasar din ina jin murya wasu ma suna tarihi ana na'am na'am sai ne da nace Allah akbar mutanen da suke wannan da wannan takaddun da ka ga na rubuta sunan ba wata zan mika ce da Allah karanta billahi allazi ka maka mazi ba zai ya ba amma ana zagin maki sai na jin daɗi ka rasa me laifi kawai dan dai zan zo in dauko littafin shi Ibrahim in karanta mutane dan ba san tarihi ba a ƙasar mu nan ƙasa Hausa da shi malam sarga shi ke karantar da littafin shari'a shi mijin yawa shi ke karantar da su jawahirul ma'ani su aljami'ul maftaraka su bugatul mustafid sauran da tafafan ɗariƙa ba wanda kuma ya zage shi kowa ya tsaya abin da ya sani mana ni abin da zan ɗauko littafin da ban iya wani kama karantarwa to abin da na iya kenan kuma ina yi ne na zage saboda tsohuwar kiyayya ce kuma albishirin waɗanda suke wannan kasa ɗin zagi na ya ƙare shi dai a ruwa ne wallahi ya ƙare duk abin da za ka faɗi an taɓa faɗi da ko da shekara goma sha biyar to saboda haka kuma yanzu ne za a faɗi wanda zai dami saboda haka yan uwa ina ba ku shawara gaskiya ki tunani akan wannan abin da kuka ɗauko ki tunani ba abin da ya dame ba za ku taɓa cuta ta ba amma na yi gaya muku wallahi kina ni Allah za ku ga abin mamaki in dai kuka ce ni za ku cuta haka kawai ina girmama ku a matsayin ku na manya duk inda na gan ku zan girmama ku amma ku kuna mai zagon ƙasa da dai dalilin haka kawai menene to so da kan ya bakku da Allah kawai Allah ya tsaya mu wannan abin da nake yi waye shirye da ni waye nuna mu waye ta zuwa gidan mai ce me kake yi zo mu kai ka makaranta ko kuma yaya abincin gidanka mahaifina ya rasu tun ban da wayo babu wanda ya taba zuwa ya ga yaya me yi muna ta kokarin mu nan mu nan mu nan mu je nan ziyara mu je nan ziyara har Allah ya dan bamu abin da ya bamu kuma ka kuma kana zagi haka kawai to saboda haka wannan al'amari na barka da Allah duk wanda ya ce zai wannan ni ba zan kuma ƴan uwa a saurari wannan wasiƙar da ce in hidima shirme ne sai Ibrahim ba zai rubuta wannan ba abin da shi Ibrahim ya ce sai biya ne sai rubuta bayan ya yi masa bayani akan wani ɗauran aure yake cewa ilhaqun yake cewa wa qum ala saqil jiddi sai sai bi alisi ce ka tsaya ka zage dan ki yace fitta dirisi a cikin karantarwa wacce da mutum bustani da kuma hidimar gona ayu da hadari da kuma yo itacen gida na cin abinci iyali wa nashidul ahbaba ka dusa dattar da masoya masoyanmu ka nishaɗantar da su ka ringa yi musu abin da za su ji daɗi a cikin hidimanmu fi hidimatina a cikin hidimanmu wa laysa maqsuduna fi zalika naf'a anfusina manufan mu a cikin wannan hidima da suke manufa ba wai muna nufin mu amfanar da kanmu bane in ji shehu walakin nan naf'a a'idun lahum sai dai amfanin kansu zai koma yace wala karamata babu wani karama babu wani girma akbaru min al-hidmati li da ya kai yi min hidima ji sai Ibrahim to me ya hada karatu muna yi kuma mun yi muna hidima sai a ce jin mu bar hidiman mu koma kai ta karatu sai Allah ya sa mu karatu ne su kai ke karatu ko kuma mu zikiri sai ya ce radiyallahu anhu wala karamata akbar min al-hidmati babu abin da ya kai yi min hidima girma fi haqqi man lahu basiratun amma a haƙƙin wanda yake da basira ولكن الله في دي الله تكر ذلك يعرف وانا يقوي لتتفاضل الإنس بقى يصبوا وده في في في جرما أم قوي أبو بقوة يسنين وهدما يبقوا ميبا في قوة يجي في الجي بجي وانت كما الله يجانب بشي تيزي يزونا يمي هدما شوه رجل الله يسي يسي وسوف يندم من كسر في حقنا da sannu wanda ya takaita cikin hidiman mu zai nadama shi ne yabdu lokacin da lamarin zai bayyana annal kulla cewa komai da komai shi tabbata yana cikin tuntun hannuna yace wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim in ji shehu yace walaysa fi hadha kalamu sukrin wala gaibatun bal kalamun nafi'in an izinin sadara an izinin wannan ba maganan maye bane ba maganar jazaba bace to magana ce daga izini ta zo in ga mu so da ta yan uwa sannan magana ta ƙarshe an ce maulan mushin zubairu siraji ya kira mu wai mun je ni da shi an mana magana wallahi ba a yi haka ba wallahi tallahi ba a yi haka ba ni kaɗai aka kira na je da na je kuma akwai shaidu akwai malam ministan faila akwai malam muhammadu akwai alhaji sani usman mai makaranta akwai alhaji ali alhaji ali baban ibrahim dan malam sannan akwai malam hafizu na makarantar ansaru akwai malam ibrahim shani wannan duk su shaidu ne sun san da nake har aka yi maganar da aka yi na fito amma iko Allah kawai sai na ji kuma wai an kira mu wai an tambaye ni me ya hada na ce kaza kaza an fada an nace menene haka malami kuma ya zauna yana wasa haka to sai haka wannan na gaya muku ne ba wai dan wani abu saboda a sani mu ba mutanen da za su hana karatu bane ba mutanen da za su hana karatu ne sannan magana ta ƙarshe ya ce duk shehin tarbiyya dole ya zama ya ƙoshi da ilimi ya ko da ƙwallo ne aka tambaye shi ya zama ya san wannan bangaren dole wani ya zama ya ƙoshi to wannan zan karanta wannan littafin shekara hudu sai tijani yana koyar da shi a tuni iqazul himam sharhin hikamal addaiya to abinda mai littafin yace yace wa alam ka sani anna min sharti shaykh asharishi fi shaykh tarbiyati cewa abin da shi sa imamu sharishi ya sharkanta akan shehun tarbiya dan da wanda ka ji ai sai shehi ya koshi dole sai shehi yana da ilimin shari'a ya koshi yana da nahawu yana da balaga yana da waye duk wanda ya ji maganar a wurin imamu sharishi yake ji to shi ne yace abin da ya sa ya faɗi wannan yana ta wato daga ilimin min al-ilmi zahiri ne daga ilimin zahiri wal ba'in da ilimin ba'ini yace sahihun wannan ingantaccen magana ana san shehin tarbiya zama yana da shari'a ilimin shari'a yana da ilimin haqiqa yace ingantaccen magana ne amma ilimin zahiri yace amma kaga ilimin zahiri fal madlubu minhu abinda ake so mutum ya nema a cikin ilimin zahiri tahsilu ma yatabi ilayhi faqat ya nemi abin da yake da bukata ciki kawai ba shi ya zama teku ba ya nemi abin da san dole ne akan su na ibada amma magana sauran abubuwa da bai zama dole ba wannan bai zama wajibi a kan shi ba sannan ya ce waya ta bi ilaihi muridu fi khairi ila Allah tabaraka ta'ala sannan mutum ya nemi ilimin abin da ya san yana da bukatar shi a cikin tafiyarsa ga Allah wa huwa al-qadaru allazi la budda minhu a hakamu da harfi salati shine gwargwadon abin da babu makawa mutum ya nema na kyautata tsarki da kuma sallah wani hanzu zalika da makamancin wannan yace iz domin kasirun min al-ulumi az-zahirah mafi yawancin ilimin zahiri la madhala laha khairu wasuluki ila malikul muluki wannan fa ba magana na bane yace domin da yawa daga cikin ilimin shari'a ilimin zahiri bai da mashiga a cikin tafiya zuwa ga tada sarkin sarakuna Allah tabaraka wa ta'ala ni abin da na fahimta ne sai na dauka ko shi yana zaton wato an je lahira ma larabci za a